قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولهذا اذا قرأ الانسان عند الهوات الشيطانيه بصدق اقطعتها مثل من يدخل النار خالد شيطاني او يحفظ سماء او يحفظ سماء الكاس والتسليه فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلمه وربما لا لا يفقهه وربما كاشف بعض الكافرين بما في قلبه وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجندي على لسان المشروع والإنسان الذي أخلقه الحال لا يجري ذلك بمنزلة المشروع الذي يتحققه الشيطان من المنزل ولمسه ولمسه وتكلم على لسانه فإذا أفاق فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال ولهذا قد يضرب المشروع ضربا كثيرا مشروعك نعم يضرب المشروع
ولهذا قد يضرب يضرب المشروع ضربا كثيرا حتى قد يقتل يق... يقتل حتى يقتل
قد يقتل مثله الإنسي قد يقتل ي- يق... يقتل مثله الإنسية
قد يقتل آه آه. يق
قد يقتل مثله الجنسية أو يظهره أو- أو كان هو المظلوم ولذلك الضرب لا آه يمكن آه. وذلك الضرب وذلك
وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسية
ويخبر إذا ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه لبسه الذي لبسه يا إساء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau a 24 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara ta 1437 wanda kuma ya zo daidai da hudu ko ga watan daya meladiya ta 2016 a wani majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurkan bai na auliyar rahman wa auliyar shaitan واللفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasinmu na 90 wanda malam bai gushe ba yana tattauna batun karama da yadda take a musulunci da kuma bambanci tsakaninta da al'ahwalu shaitaniya wasu halallaki ko halayya na shaidanu waɗanda sukan yi kama a gurin waɗanda ba su da ilimin karamar ta gaskiya sukan yi musu karama, kama da karama har ma su zaci cewa karamar ce saboda haka ya tabbatar mana da abin da ake cewa karama wanda ahalus sunna sun yadda da akwai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya karrama shi da mu'ujizozi masu yawa wanda ibn taymiya ya ambato wata da'ifa ta da cikin su da yace al-mu'jizatul hissiya da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kai kimanin dubu ya faɗi wasu kaɗan ɗan tsakure kaɗan daga ciki ya kuma faɗi wasu karamomi da Allah ta'ala yawa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ‘yan kaɗan daga cikin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu ceto wannan karama Allah ta'ala yana karrama wanda ya ga dama da ita kuma ahalus sunna sun yarda da wannan bambanci tsakanin ahalus sunna da waɗanda ba ahalus sunna ba dangane da karama abubuwa ne waɗanda suke sanannu na farko ita karama a gurin ahalus sunna kuma dukkan wani abin da ya saba wa al'ada ba wani abu bane wanda sai da shi ne gaskiya take tabbata ba wai lalle sai kaga wani abun ban mamaki bane sannan zaka yadda da cewa gaskiya gaskiya ce ƙarya kuma ƙarya ce ana iya samun gaskiya tare da mutumin koda ko baka ga wani abun ban mamaki tare da shi ba sannan kuma kana iya ganin wani ya nuna maka wani abu mai ban mamaki ko makaryaci ne saboda haka ba mizani bane na fahimtar gaskiya kace sai mutum ya nuna maka wani abu wanda kai ba za ka iya irinsa ba sannan za ka yi da shi mai gaskiya ne ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ƙuraishawa suka sa shi a gaba cewa sai ya musu kaza ya musu kaza suka rika ambato wasu abubuwa hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه mai Allah ta'ala ya ce ya faɗa qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula saboda haka Allah ta'ala bai ce eh wajibi ne a an samu su waɗannan bukatun nasu ba sai Allah ce ka gaya musu ka ce tsarki ya tabbata ga ubangijina ni wani ne ba manzo ba ni mutum ne manzo saboda haka ba ka'ida bace dan na zo muku da gaskiya sai kuma kun ga wasu abubuwan ban mamaki tare da ni sannan za ku yarda ni annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi muttafaqun alai wanda abu buraira ya rawaito yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min min al-anbiya'i nabiyyun illa qad utiya ma amana alaihi ma amana alaihi ala mithlihi al-bashar وإنما وإنما الذي أوتيته كان وحيا وإنما الذي أوتيته كان وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي باب وأنا النبي da Allah ta'ala ya aiko face ya bashi wani abin da mutane za su yi imani a dalilinsa amma ni abin da aka fi bani wanda na fita kama da shi wahayi ne da aka yi min wato shine alqur'ani saboda haka ita ce babbar mu'jizar da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama mu'jiza mai wanzuwa wacce za ta ci gaba da kasancewa har zuwa tashin alkiyama har lokacin da Allah ta'ala zai dauki alqur'ani daga doron kasa yace to wannan shine Allah ta'ala ya bani kuma ina fatan in kasance na fi dukkan wasu annabawa mabiya ranar gobe kiyama kuma haka ne babu wani annabi da zai zo da daddazan al'umma da za ta shiga aljanna kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam saura kaga ashe ba wai sharadi bane na gaskiya sai kaga cewa mutum yayi maka wani abin da yake na ban mamaki sannan kuma ita mu'jiza ko ita karama ba mutum shi yake yi ta da kansa ba mu'jizar da take wakana a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake yin ta da kanshi ba hakanan idan Allah ta'ala ya karrama wani daga cikin waliyansa ya nuna wani abun ban mamaki a hannunsa ba shi wannan waliyin ne abun ba Allah ta'ala shi ne ya ga dama abin ya gudana saboda haka mutum ba zai jingina wa kansa cewa na yi muku kaza na yi muku kaza ba saboda haka wannan izini ne da izinin Allah ta'ala ya kasance to wannan shi ma wani abu ne da ahlus sunna suke wato bayanin karama da shi cewa ita karama ba mutum shi yake wa kansa ba sannan kuma a gurin ahlus sunna karama babbar karama ita ce al-istiqama ka samu al-istiqama ala siratul mustaqim abin nan da kake roƙon Allah ta'ala a kansa kullun a cikin sallolinka sau goma sha bakwai a cikin sallolin farilla guda biyar da kake a kullun safe da yamma kake roƙon Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim to ka samu kasancewa a bisa tafarki madaidaici wannan ita ce mafi girman karama da Allah zai maka ba wai ya baka wani abin da zaka zaka rika birge mutane da shi ba kana tsorata wasu da shi ba wannan shine karamar da Allah zai maka ba a'a ya baka istiqama tsayawa akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa kun taliban lil istiqama wala takun taliban lil karama ka zama mai neman samun istikama tsayawa kyam akan gaskiya ba ka zama mai neman karama ba ce fa innan nafsa majbulatun ala talabil karama wallahu ya tsulubu minka istikama ce ita rai an halicce ta akan neman wani karamci karramawa shi kuma Allah abinda yake nema a wajenka shine istikama wannan shine abinda ake bukata shi yasa za mu ga Allah ta'ala da ya tashi sifanta waliyan Allah bai sifanta su da cewa su ne masu kawo wasu abubuwan mamaki ba sai ya sifanta su da me da imani da takawa allazina amanu wa kanu yattaqun allazina amanu wa kanu yattaqun masu tsoron Allah waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu tsoron Allah bas wannan shine abin da ake cewa karama shine babbar karama kuma Allah ya ce waɗannan su ne waliyan ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ya ce sai sun yi tafiya akan ruwa sannan suka zama waliyai ko ya ce sai sai sai sun kawo maka wani kayan marmari da babu shi a kasar ka kaci sannan za su zama waliyai duk bai sharɗanta wannan ba al-imanu wat taqwa saboda haka babbar karama da Allah ta'ala zai maka ka zama wali shi da al'imanu wa taqwa amma dan a ga wani abun ban mamaki tare da mutum wannan ba shine mizani a gurin ahlus sunna na kasancewar mutum kara wato waliyi ba sannan wani abu a gurin ahlus sunna mutum baya nacewa da ibada da gudun duniya da kadaita da wasu salloli da wasu zuzaɗo abinda zikirai da wasu wuridoji da sunan wai yana neman karama ya ce shi bara ya keɓe guri guda ya daina shiga jama'a kullum ya cika daransa da sallah kullum yininsa kuma azumi yake saboda yana sa ran Allah ya mishi karama wadda baya daga cikin nahaji wato tafarki na ahalus sunna shi yasa ba mu ga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin wannan da'awar ba sun kasance masu bautar Allah ne sun fahimci cewa wannan bautar Allah din ita ce karamar da Allah ta'ala zai musu ba su da wani abin da Allah ta'ala zai musu na karramawa zai wuce wannan sabanin waɗanda ba su fahimci menene karamar ba sai suke zaton cewa yawan ibada da gudun duniya shi zai sa su samu karamomi har ya kasance a littattafansu ba abin da suke magana a kansa irin karama a sirajin tusi ɗaya daga cikin sufaye ne yana da littafi sunan shi alluma yana bayanin sufanci a ciki ya kawo magana daga sahal ibn abdullahi tusturi yana cewa man zahida fi duniya arba'ina yawman sadiqan min qalbihi مخلصا في ذلك ظهرت له الكرامات ومن لم تظهر له فلعدم الصدق في زهده wannan kaga maganar bata dace ba bata dace da shari'a ba cewa dukkan wani wanda ya guje wa duniya kwana arba'in yana mai gaskiya har zuci tare da ikhlasi ya ce to bai karama mai za su bayyana a hannunsa idan kuma har ya ga bai samu karama ba to bai da ikhlasi to kaga me yake nunawa anan su a gurinsu kai kake nema wa kanka samun karama din kuma ka yi ta ibada kana gudun duniya in kai haka za ka samu karama wannan ta sa idan suka yi ta wannan yunkuri din da wannan kokari din kuma ba su ga wani abu ya bayyana ba sai su rika shirya karya shikenan sai mutum ya zauna ya shirga karya ya ce karamarsa ce saboda yana ganin ai in har bai cewa mutane ya samu karama ba to wannan magana za ta gaskata a kansa kenan ba ya da ikhlasi kenan ba ya da gaskiya to haka su a gurinsu dukkan wani wanda kuma aka gan shi ya nuna wani abin ban mamaki to wannan mutum waliyi ne wato sai ya kasance bayyanar abin ban mamaki a hannun mutum shine alamar walittakarsa wanda wannan baya daga cikin abin da shari'a ta nuna shari'a ba ta nuna bayyanar abin mamaki a hannun mutum alama ce ta istiqama ba saboda haka kowane ne aka ga wani abin ban mamaki a tare da shi to ana duba halayyarsa ayyukansa da maganganunsa a auna su da mizanin alkur'ani da sunna idan sun hau sun tsaya daram akan mizanin alkur'ani da sunna to wannan karama ce Allah ya masa idan kuma aka samu cewa a cikin ayyukansa da maganganunsa akwai kocewa alkur'ani da sunna to wani abin da zai bayyana a hannunsa ahwal ne shaydaniya to wannan mizanin shine wasu suke gafala ga barinsa shi yasa za a samu da dama waɗanda za su bi dujal lokacin da zai bayyana saboda irin abin da zai nuna musu na na khawariqul ada haka nan ahlus sunna dan sun ga wani abu ya bayyana a hannun wato mutum ahlus sunna dan ya ga wani abu ya bayyana a hannunsa na ban mamaki baya yin sauri ya ce wannan karama ce Allah ta'ala zai iya masa wani abu na istidraji na talala ya bayyana wani abu a hannunsa ba wai don yana karamci gare shi ba a'a don ya kama shi kamo wato na azizin muktadir domin da zarar wannan abin ya bayyana a hannunsa ya shiga girman kai da jiji da kai ya shiga wasu hanyoyi na sabon Allah kaga kenan ya kamu haka dai shaidanu su ma suna yi wa mutum irin wannan tarkon sai su bashi wani abu wanda zai zaci karama ce domin daga nan su kuma su rikita shi su rikita masa addininsa shi yasa magabata ba sa daukan abin da zai bayyana a hannun mutum da wuri su dauka cewa a matsayin karama ce idan mutum ya zo yana ba da wasu labarurruka irin wannan sukan gargaɗe shi ma cewa to ya yi a hankali don shaidanu ma na iya yin wasa da hankalinsa domin ƙarshe su jefa shi ramin da ba zai iya fita ba to baya ga wannan a gurin ahalus sunna karama dole ta kasance ta dace da shari'a wato ba a samun karama a cikin abin da yake saban Allah ne mutumin da zai rika saban Allah ko kuma a'a Allah ta'ala ya ba mu wani abu wani mutum na saban Allah kuma wannan abin ya zama karama ce ba za ta yiwu ba ita karama ba ta saba wa shari'a duk wani abin da ya bayyana gare ka kuma ya zama ya saba wa shari'a ko aka gaya maka cewa karamar wani waliyi ce amma da ka dube ta sai ka ga cewa ta saba wa shari'ar Allah ta saba alkur'ani ta saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to kai watsi da ita wannan ƙarya ne ba za ta zama karama ba waɗanda suke rike waliyai na boge sukan rudu da irin waɗannan kuma akan gaya musu hakan su yadda cewa eh waɗannan mutanen waliyai ne tare da cewa abinda za su zo da shi ko za su faɗa da sunan karama ba karama ba ne sufaye sun yi rubuce-rubuce akan karamomin waliyai domin sun dauki wato mas'alar karama wani abu ne wanda yake mai girman gaske saboda mai saboda su a gurin ta ma'auni ne na kai waliyi ne mun ce wannan ba gaskiya bane walittaka ba ta bukatar sai an ga wani abu wannan imani da tsoron Allah da zai Allah zai baka shine babbar karamar da ya baka to amma su a gurin su ba haka bane sai an ganka kai wani abu wanda ya saba wa abinda mutane suka saba gani sannan zaka zama waliyi shi yasa suka damu da rubutun karamomin waliyai kaga irin su Abu Nu'aym a cikin Hidayatul Awliya yayi ta dukkan wanda ya kasa kokarin kawo karama to rubutu abin ba gaskiya bane zai fada kamar da tabaqatul kubra na na sha'rani Abdul Wahhab sha'rani shi ma haka yi ta kawowa kamar irin littafin jami'u karamatul auliya na yusufun nabahani haka na littafin al-ibris li akhbari sayyidi abdulaziz shi ma haka ita kawo wasu su tuburutsu da sunan karamomi ne wani abin da za ka ji a cikinsu ya saba wa a shari'a amma sunan shi karama za mu dan ba da misali kaɗan daga cikin irin karamomi na waliyan shaidan ibn taimiyya ya gaya mana karamomi na waliyan allah ya faɗi mu'jizozin annabi alhissiya ya faɗi karamomin sahabbai ya faɗi karamomin tabi'ai a ciki gaba ɗaya baka ji wani abin da ya ci karo da shari'ar Allah ba kuma duk wanda zaka ji an ambato maka karamarsa in ka koma tarihinsa sai ka same shi mutum ne tsaye akan littafin Allah da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu wani wanda yake karan tsaye ga shari'ar Allah ba kuma a ce maka yana da karama to sabanin waɗancan waliyai waɗanda ake cewa ba masu su karamominsu ba karamomi bane ahwal ne shaytaniya idan ka ji in ka ji yadda suke to zaka gane bambanci tsakanin karama ta gaskiya da Allah yake bawa waliyin gaskiya da kuma hali na shaydan da yake bawa auliya'u shaytan Yusuf an-Nabahani a cikin littafinsa Jami'u Karamatul Awliya juz'i na 1 shafi na 282 da hudu a tarjamar a bayanin wani wali da ya kirawo a sheikh muhammadu shuwaimi a sheikh muhammad shuwaimi ya ce a sheikh muhammad shuwaimi ya auri wata mace bai tare da ita ba sai ya rasu to shine da ya zo mutuwa shine sai ya gargade ta cewa kada ki kuskura ki auri kowa bayan mutuwa ta in ba haka ba zan kashe shi duk wanda kika aura baya na zan kashe shi sai ta je ta nemi fatawar malamai bayan shi shuwaibi ya mutu sai ta nemi fatawar malamai ana so a ce maka malaman shari'a tana shi wannan waliyi ne dan baɗini ne to aka je aka tambayi malamai sai malamai suka ce da ta wannan abin da ya gaya miki ai abin nan khasa'is ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ba a auren matarsa amma ke zaki yin aure don haka ki dogara ga Allah ki je ki auren ki shikenan suka daura mata aure da wani mutum cikin dare wannan shuwaimi ya zo ya soke shi da da mashi ya soke shi da bashi a daren ya mutu ya kashe shi to shi ne yake cewa wa baqiyat bikran ila an matat wa hiya ajuz tai ta zama cikin wato tai ta zama budurwarta har ta mutu tana tsohuwa wannan na cikin karamomin shuwaimi to zafi sabilillahi wannan karama ce karama ce to babu mamaki wata kullalliya ce tsakaninsa da shaidaninsa aljanu su yi masa wannan alkawarin cewa to matan nan ba za mu bata ta yi aure ba in duk wanda ya kuskure aure ta za mu kashe ba zai yi ba zai yi za ku je yadda ibnu taymiya yake faɗar alakar waɗannan da shaidanu saboda ka ba da wata alaka da karama saboda kashe rai ne ba bisa gaskiya ba to amma a gurin waɗannan mutane wannan karama ce an faɗo ta a cikin karamominsa yana daga cikin karamomi da sha'arani yake faɗa a cikin ɗabaƙatul kubra juz'i na ɗaya shafi na abin a cikin juz'i na ɗaya shafi na 133 yana ba da labarin wani waliyi cewa idan wani ya tambaye shi shawara yace ina so ka bani shawara akan abu kaza a kaza sai ya ce da shi ka jira haɗin tambayo maka jibrilu sannan bayan ɗan lokaci ya ce to ka zo ka je ka yi kaza ka yi kaza haka jibrilu ya gaya mu wannan karamarsa ce shi da jibrilu yake shawara kai tsaye to kaga wannan annabci yake tabbatarwa da kansa wanda jibril da suka zo ana bashi yana labarta masa abu ai kaga ya zama annabi sannan da shi kuma wani da yake ba da labari shi sha'arani dai a cikin wannan littafin nasa a cikin juz'i na ɗaya shafi na 161 yake ba da wani labari daga cikin waliyansa ke cewa shi wannan labarin shi wannan shi wannan waliyin baya barin wato ba abin da yake faruwa a duniya duk wani abu da zai faru a duniya sai Allah ya sanar da shi kuma ya nemi izinin sa ba wai ba wai ba wai ya sanar sai ya kuma nemi izinin sa yayi ko kai yayi kaga anan an an soke fa'alu lima yurid shi yanzu sama yake da Allah to wannan shi ma waliyi ne kuma wannan karamarsa ce a haka na akwai wani waliyi shi ma a cikin jami'u karamatul auliya na nabahani a juz'i na biyu shafi na 286 shi kuma waliyi ne daga cikin majazib irin waɗanda suke waliyai ne amma mahaukaci wali mahaukaci to ya fito sai yara ƙanana suka yi tabinsa suna masa dariya to shi ne sai ya kirawo azra'ilu yadda ya rubuta a cikin littafin azra'ilu shi waliyin sai ya yi wa azra'ilu barazana ya ce da shi in bai karɓi rayukan yaran nan ba zai soke sunan shi daga cikin list ɗin mala'iku ce kafin gari ya waye yaran nan duk sun mutu to wannan fi sabilillah inda da gaske ne wannan wali ne shi kenan daga yara sun maka dariya sai ka ce isra'ila ya kashe su kuma har barazana ya masa cewa in bai karɓi rayukansu ba ya ce la'azilan na kamin diwanin mala'ika sai na cire ka daga listin mala'iku za ka fita zan kore ka daga majalisar mala'iku fa asbahu mauta ajma'i yaran nan suka wayi gari duk sun mutu to wannan shi ma yana daga cikin karamar sa radiyallahu anhu eh eh yusuf nabahani oh wasu karamomin ba za su faɗu ba ba zai iya faɗa muku wasu ba saboda munin wato ba abin yayi kazanta sosai zai iya faɗa abin da zai faɗu wani karamarsa mai ban mamaki wali ne daga cikin waliyansu yana sauke alkur'ani sau 360 a kullum fil yawmi wal laila to a mudan ya hakuri mudan ya hakuri mudan ya hakuri wato duk wani mai hankali wanda ba ba mai toshashiyar basira ba ba za a gaya masa wannan maganar ba dama ana gaya ma waɗanda an riga an tafiyar musu da hankali ne domin in kai lissafi a kullum kowane yini da dare ana da 24 hours ne awa 24 a saboda ka a awa 24 nan ana da minti 1440 a awa 24 in ka raba 360 akan minti 1440 za ka samu kenan a duk minti daya yana sauka 250 duk minti daya waɗanda ake rubuta ma waɗannan ina hankalinsu yake tafiya ina hankalinsu yake tafiya daga irin wannan cikin irin wannan wannan cikin irin wannan shi wannan wanda ya kawo shi a cikin tsabakatul kubra da na bahani a cikin jami'u karamatul auliya duk sun kawo wannan waliyin da wannan gagarumar karama da aka bashi wani shi kuma daga cikin waliyansu a dawafi ɗaya yana sauka dubu goma sha biyu a dawafi wanda aka gane shi a minti talatin to zai yi sauka dubu goma sha biyu a ciki wani kuma wanda kushairi a cikin littafinsa a risala risalatul kushairiya ita ba tana daga cikin littafan sufanci a shafi na 421 yake cewa a raka'a daya duk raka'a yana sauke alkur'ani ko ya karanta suratul ikhlas kul huwallahu kul huwallahu ahad dubu goma sannan kuma daga safiya zuwa zuwa mareci yana yin raka'a dubu dole karama ce daga cikin irin karamominsu kamar yadda na bahani a cikin littafin sakaramatul auliya shafi na abinan juzi'i na ɗaya shafi na 299 yana magana wani wani waliyi yake cewa daga cikin karamominsa radiyallahu anhu yakan ya abinan ya yi shekara 40 bai ci ba bai sha ba wanda annabawa bai Allah ya sifanta annabawa Allah ta'ala ya sifanta annaba da cewa ya akuluna ta'am yana suna cin abinci suna shan ruwa amma shi wannan saboda tsaba wadda ta ba shekararsa arba'in ba ci ba sha wani shi kuma da shi ma a yusufun na bahani gabaninsa sha'arani a cikin tabaqatul kubra yusuf an-nabhani a jami'ul karamatul awliya suke bada labarin karamarsa shi kuma kwana abin da shekara 17 yayin yana bacci sannan ya tashi ya yi sallah da alwalarsa shekara sa 17 sannan yana daga cikin karamar wani waliyi shi ma wanda shi ma yusufun na bahani da sha'aradi suka kawo cikin tabakatul kubra da kuma jami'u karamatul auliya shi kuma sandarsa ita yake ce wa kuni insanan in zai in zai yi aike cefane ko wani abu sai ce wa sandarsa kuni insanan sai ta zama mutum sai ta je ta yi masa cefane ta yi masa duk bukatunsa ta dawo sannan ya ce koma yadda kike sai ta koma yadda take wani shi kuma da da nabahani shi ma yake bamu labarin sa a cikin jami'u karamatul awliya juz'i na biyu shafi na 366 yace shi kuma watan sa uku wato yakan yi wata uku bai ba haya ba to ai wannan karamin wali ne in aka kwatanta shi da wacce zai eh wanda zai wanda zai zai shekara 17 yana bacci kaga ai ba magana baya to sannan kuma in zai shekara arba'in bai ci ba bai sha ba kaga ba zai je ba zai ba haya ba to shi kuma wani shi kuma da yake bada labarin karama shi yace yana daga cikin karama shi in yayi fitsari madara ce sai ga kamar madara sha'arani da yake faɗar wannan wani shi kuma da yake magana karamarsa a cikin jami'u karamatul auliya na nabahani yana magana karamarsa yace idan hadiminsa ya bata masa rai sai ya kama gabansa sai ya jawo shi sai ya zo nan ya yi bulala da shi ya zane shi sannan ya maida shi yadda yake abin mamaki alhafiz siyuti yana da risala almunjali fi tatawurul wali tana cikin hawilil fatawi a ciki yake cewa yana daga cikin karamomin waliyai ka'aba ta kan je ta yi dawafi a inda ta zagaya su ta yi musu dawafi ta dawo inda take ta ka shi waliyi ba sai ya je ya yi shi ba shi yake zuwa ga ka'aba ba ita ke zuwa ta same shi duk inda yake shi yasa ma wai ake tattaunawa idan ta tafi dawafi ina ya za a yi dawafi to wayan an je alhazai ko kuma umara an je to ita kuma ta riga ta tafi to za a yi dawafin ko za a jira sai ta dawo ko a yi dawafin a inda take to mu ba mu taba jin wani wanda ya ce ya je ba ta nan ba saboda haka babu yadda za a yi saban Allah ya zama ya zama karama to amma su a gurin saban Allah zai iya zama karama daga cikin karamar su akwai karamar sata akwai sata ce amma karama ce kuma ibn subki a cikin tabaqatul kubra juz'i na tara shafi na 213 wannan taqiyuddin sulki abin nan abin nan tajuddin sulki wani ta tabaqatu shafi'iyya gazan tabaqatu shafi'iyya cikin karamomin wani da yake fada wani babban sufi a alkahira yake cewa ya taho ya ga mutane suna ta turereniya ana ta turmutsitsi gurin mai sai da gurasa sai ya a shekarar akwai fari wato ana fari akwai yunwa sai ya tausaya wa mutane da ga ana ta turere ne a wajen gurin mai gurasa sai yake cewa ina ma yana da kuɗi da ya kashe kuɗinsa ya sayi gurasan nan ya raba mutanen nan kyauta can sai ya ji aljihunsa ya yi nauyi ya cika da kuɗi ya sa ya fito da rahib ya fito da kuɗi ya ba wa mai gurasa aka yi bashi gurasa ya raba mutane bayan ya tafi kawai mai kuɗin na ya duba bin mai gurasa ya duba kuɗi sai ya gadun na jabi ne a shi wannan ba ba ba ba faujari abin nan bane kaga dan fara ce yin kudin jabu ad-dabbag ad-dabbag a cikin littafin sa al-ibris al-ibris a shafi na 199 da biyar yana fadar wali yake cewa innal waliya sahibat tasarrufi yamuddu yadahu ila jaybi man sha'a fa ya'khudhu minhu ma sha'a wali wanda yake da tasarrufi yakan sa hannunsa ya zira hannunsa cikin aljihun duk wanda ya ga dama ya dauki abin da ya ga dama a ciki wazul jaybi la yash'ur mai aljihun bai sani ba wannan wannan karama ce ta wali mai tasarrufi to don kada ka kira abin sata shine sai ya bashi ya baka maka ba fa sata kaka ce sata ce akwai bambanci menene bambanci da bak yace alfarqu baina akhdhi alwali sahib at-tasarrufi mata an-nas wa baina akhdhi as-sariq wal-lissi lahu al-hijab wa adabuhu yace bambanci tsakanin wali mai tasarrufi ya sa hannu ya dauki kayan jama'a ba sani ba da kuma barawo wanda zai dauki kayan jama'a bambanci shine hijabin da ke da wanda yake da shi wannan ba shi da hijabi فالولي مشاهد لربه عز وجل مأمور من قبله بالأخذ shi barawo ba Allah bai ce dauka ba amma shi waliyi ba hijabi tsakaninsa da Allah don haka ya hango Allah Allah ce dauki ba wancan wannan shine wa idza fa'alu fahishatan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun in suka aikata wani mummunan aiki sai su ce wajadna alaiha aba'ana haka muka samu iyayenmu wannan ba matsala ba anan matsalar take ba daman zai iya samun iyayensa suna rashin mutunci yayi sai ya ce wallahu amara wallahu amara na biha Allah ne ya ba mu umarnin mi haka to shi yasa Allah da ya tashi bashi murtani sai ya ba su akan ta biyu dan na farko dama hakan ne sai ce kul inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah baya sa a aikin banza ataquluna ala allahi ma la ta'lamun to irin wannan ne a ce shi wali Allah ne ya ce ya saci kudin mutane ya ba musu ta Allah zai zai umar abin nan ya saka dokokinsa ya shimfida shari'arsa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya hana kada ku ci dukiyar ku tsakaninku ta hanyar barna sannan kuma ya ce waliyi shi waliyi shari'arsa daban a ce kai ka sa hannunka aljihun mutane ka kwashi kuɗi ka ba mu wasu to wannan wannan wannan wannan sata ce kuma aka halatta ta sannan aka hada ta da kafirci ba yana daga cikin karamomin waliyai ibnu zaifallah shi mai littafin tabaqatul auliya ibnu zaifallah yana faɗa karamar wani wali cewa idza ja'ahu al-halu idan hali ya bujiro masa أحضر البنات والعرائس والعرسان للرقص sai ya ce a kawo masa 'yan mata a kawo masa amare da angwaye a zo a yi rawa wa ya durbin rababa ya buga kalangunsa ya buga kalangunsa kullu darbatin laha nagma kowace duka da zai wa kalangu tana da karanta da sautin ta na musamman ya fi kumin halbajinunu ko da mahaukaci ne a gurin zai warke wa ta zahabu min halukulu masu hankali kuma za su haukaci وتضرب لها الحيوانات والجمادات sannan idan dabbobi suka ji wannan kiɗa za su yi rawa hakanan abin nan da skararren abubuwa kamar itatuwa da duwar watsu duk sai sun taka rawa saboda kiɗansa wannan waliyi ne da zai tara mata da maza a cakudu a ita tiƙa rawa me bambancinsa da da ahlul fusuqi wal fujuri a gidajen a club club night club me bambancin wani waliyin da su ba wani bambanci gara su wallahi gara su saboda su su basu ce basu ce karama bace ba basu ma ce addini suke ba sun ma san cewa wani abu ne na saban Allah wanda daga cikin su ma sai tuba ya zama mutumin kirki ibnu dayfalla da ya kawo wannan sai ta'aliki dan ya kara maka yace hazar rajulu min al malamatiya akwai malamatiya a cikin sufaye su malamatiya su ne waɗanda suke jefa kansu cikin zargi domin su tirst wato su abinnan su kaskantar da zuciyarsu saboda haka sai ka gansu suna ta yin abubuwan da suke na masha'a saboda wai wannan su karya hasban lin nafsi kada zuciyarsu ta yi jiji da kai saboda haka sai a gansu cikin saban Allah su walittaka su kenan kuma duk wanda ya gansu duk wanda ya gansu ya yi musu inkari to zai halaka ce yana daga cikin karamomi da shi shi ibnu zaifalla ya kawo na wani waliyinsa ya ce a rada an yata zawajen ra'atan ma'a uktiha ya auri mace kuma sai ya ce zai auri wata wannan ina baku misalin karamomi da suka saba shari'a wanda a aqidar muta'alli sunna karama ba ta cin karo da shari'a amma waɗannan karamomi na sata da rawa tare da maza da mata a cakudu wannan bai saba shari'a ba da kisan kai to yana so wai zai aure yana daga cikin karamominsa yace yana daga cikin karamominsa zai aure wata mace tare da irwarta farafadat ita irwarta ce a'a ba za ta yi ba za ta yi ba li'anna zalika muharramun shar'an saboda a shari'a an haramta haka fata qaddama hadha al-wali al-mashhur bil raqs sai yazo ya same ta sai ya tika rawa a gabanta yayi ta waka yayi ta waka fasara yusaffiqu wa yarqus wa yughanni yana tattafi yana rawa yana waka yana rawa yana waka hatta kabbara asu alaiha har ya kai ya dora kansa akanta fa dhahikat wa radiyat sai ta fashe da dariya ta ce ai ta yarda wannan karamarsa ce ina karama take a nan a ce za a gamsar da wani a kan saban Allah kuma ta hanyar saban Allah abinda yake ba saban Allah ba ne sannan da wannan saban Allah zai gamsar da ita a kan ta yi saban Allah yana daga cikin abinda suke kawowa na karamomi shi wali yakan yakan leka al'aura ma shi ba matsala a tare da shi duk da gashi Allah ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim to amma shi ba wani abin nan wancan shuwaimi wanda muka wuce a baya Muhammad shuwaimi wanda ya ce wanda duk ya auri mata shi sai ya kashe shi to sun kawo cewa kana yuhassisu biyadihi ala nisa'il ajnabiyat yakan samu matan da ba da alaka da su ba matansa na aure ba ba kuma maharaman su bai rika shafa jikinsu fayashku da amrahu li abi madyana sai su je su samu waliyin abu madyana su kai kukansa sai ga abinda waliyuwa ne yake mana yana shafa mu fayaqulu hasala lakum alkhairu fala tatashawashu shi alheri ne ya same ku kakku tashi hankalinku to kaga shi ma zai ɗaya daga cikin almajiran abdulaziz dabbak yana kawo karamar malaminsa shehinsa ya ce wa minha yana daga cikin karamominsa annahu wa safali zaujati ya sifanta min halittar matata min ra'asiha tun daga kanta ila kadamiha har zuwa kafarta udwan udwan gaba gaba ma zahara minha wa ma khafiya abinda ya bayyana da abinda ya buya wa kama kanat wa kanat kama wasafa kuma yadda ya faɗa din haka take lam yazid wa lam yanqus bai dade ba bai kara ba hatta law kulliftu ana bi wasfiha ma wasaftuha kama wasafa da ni za a ce in sifanta ta ni mijinta in ji shi almajirin ya ce ban iya sifanta ta kamar yadda sifanta ta walau hadartu wallahi bayna yadayhi ma za walau hadarat wallahi bayna yadayhi ma za da fiha ma'rifa ce wallahi da za ta zo gabansa ya tsaya yana sifanta ta to ba abin da zai kara akan bayanin da yi wa kanat minhu ala masirati arba'ati ayyam tsakanin su da ita kuma kwana hudu ne walam yaraha kuma bai taba ganin ta ba ya zai ce bai taba ganin ta ba su da suke tashi sama eh ya san me san da yake zuwa to wannan karama ce fi sabilillahi yana daga cikin abinan karamomin yake cewa anna ahada talamizi shaykh adi za'ama annahu zara shaykhahu wanda daga cikin almajiran adi ya ziyarci shehinsa fadar alhadithu haula karamatil auliya sai suka tattauna game da karamomin waliyai faqala shaykhu sai shehin ya ce كل شيخ لا يعلم مريده لا يعلم مريده كم ينقلب في الليل قلبة ما هو بشيء ما هو شيخ ce duk shehin da bai san juyi nawa muridinsa yake a ɗakinsa ba ba shehi ba ne a ɗakinsa shi shehi yana gidansa shi muridi yana gidansa ba kuma muridi ba muridai to duk shehin da bai san juyawa muridansa ba a dare zaunau suke juyawa ba to bai cika shehi ba walau annahu fi mashriqil ardi aw maghribiha ko da shi yana gabacin duniya ko yammacin ta sun yi hannun riga fa qala tilmizu fi nafsihi wai sai alibin muridin da ya ji shehin suna fadar wannan a ransa sai ya ce hadha amrun sa'ab ana abu zai wahala ana ujami'u zawjati wa shaykhu yanzuru ilayya ina tara da matata kuma shehi yana gani na falamma raja ila baitihi da ya koma gidansa wato yana ganin ba wai ya kareta shehi bane kan ko zata kareta kareta sai a abin da nauyi kulle ya tan abin da shehi kuma yana gani saboda haka da ya koma gida sai ya kaurace wa matarsa wata guda cir saboda kan shehi ya ganshi fama kana min ash-shaykh illa an da'a tilmizahu hadha wa zajarahu shehi sai ya ce a kira masa shi aka kira masa shi sai ya tsawace shi ya ce ayyuhuma ahabbu ash-shaykhu yubsiru muridahu ala halalin aw ala haram me ka so me yafi soyuwa gare ka shehin kai ganka kana halal ko kai ganka kana haram la ta'ud ila misliha kakka saki kaga ya ya ganshi kenan tunda ya ya san me yake yi فقال المريد sai kenan sai muridin yace faqabaltu faqabaltu amrahu bis-sam'i wa ta'a sai na karbi umarninsa da ji da bi wani yana cikin littafin al-ibris na ibn dabbak yana daga cikin karamas sada ya fada ya ce kasattu shekha da ziyarati falamma jalastu bai na idai kalali ya ce na je ziyarar shehi da na je gabansa sai ya ce da ni ayyu shay'in kunta taf'alu lailatal ahad daren da daddaren lahadi mai kake yi faƙala wa ayyu shay'in ya sayyidi me ko nake da daddaren lahadi sai ce haisu kuntu tujami'u ahlaka kana tara da iyalanka wa qad ajlasta waladaka ala alwisadati haisu aban nau ka aje danka akan fulo ya ki bacci wa haisu kana alqindilu ala sunduqi kun aje kun aje kuma fitila akan akwati awa ma alimta anni hadirun ma aka baka san ina tare da kai ba wannan karama ce kan kuma tafi karamomi ake ba wai ba wai labarin rika ba ne irin ta za karama ce muke karanta ba ya kamata a rika tunawa وذكر تلميذه أنه لما أراد أن يتزوج شي وانا الماجر الناس يتشي عند يسو أولي ولم يكن عارفا بخطيبته وصفتها ذهب إلى الشيخ زي أولي أما بيسمى زي أولي بيسنى صفة تبع سيتمقلين شيخ فوصف حالي بما وجدتها عليه دي صفة تام حكا كما نساميتا وذكر لي فيها أمورا لا يعلمها إلا الله kuma ya gaya mu wasu abubuwa tattare da ita ba ba wanda ya san wannan sai Allah summa lamma azamtu على الدخول قال لي أنا الليلة أكون عندكم da zan tare da za ta tare sai shehi ya ce da daddare zan zo nima muna tare faƙultu lahu wa bima a'lamu zalika tunda ba ganin shehin zai ba ya ce to ya zan gane ka zo faƙala li inni af'alu laka alama zan yi wata alama da zaka gane na zo za ku ji alamar da yi thumma lamma ijtama'tu bizawjati wa kallamtuha ba'd al-kalam mun zauna da matar ina mata magana wa idza biddam yasilu min khayashimiha sai naga kawai hancin tana fidda jini fa qultu laha wa ma baliki ce me ya same ki fa qalat anta darabtani ala anfi kai ka da ka da ke ne a hanci na wato ka ka da ki hanci na ne shehi ne da ka to amma maimako yadda ki da ki muridin sai da ki batar sai ta ce kada ke da a hanci na mana ba shi ne jini yake fita ba fasakata anha sai shi yayi shiru wa alimtu annahu ma fa'ala sayyiduna al-imam fi'lu sayyidina al-imam sai na gane cewa aikin sayyidina ne al-imam thumma dhahabtu li ziyarati sai na tafi ziyararsa wa zakartu lahu al-qissa na bashi labari fa qala li yace na'am ni ne ni ne ولو لم يهبط ذلك الدم من خياشيمها لمرضت amma kada ka jawo shi da wannan jinin bai fito daga hancinta ba sai ta yi rashin lafiya saboda inda ke ta jinin ya fito shi ne zaman lafiyarta wannan karama ce fi sabi lai ya rika kai kan shi ɗakin matan aure kuma yana dukansu daga cikin karamominsu akwai ibrahim al'uriyan ibrahim al'uriyan yana nan labarinsa a cikin tabakatul kobra na abin nan yana ba da labarin ibrahim al'uriyan ya ce kana ya tsula'ul mimbara wa ya khutubu uriyanan yakan hau mimbari ran juma'a ya yi hudu ba tsirararsa fa ya hasulu linnasi bastun azim ko mutane su ji daɗi kwarai da gaske wa kana yukhriju riha bi hadratil akabiri yakan yi rihi gaban manyan mutane sun mai kulu sannan sai dubi wani babban mutum sai ce hazi zarta tufulan wane ne yayi wa ya halifu ala zalika kuma ya rantsi akan haka fa ya khajalu zalika alkabiru minhu wannan babban yayi ta jin kunya wai karamar sace shi wannan annabi yana cewa idza lam tastahi fasna ma shi to abubuwan da yawa wannan ina ba ku dan misalai ne akwai wanda ya hau minbari ran juma'a ya ce bismillah alhamdulillah ya yabi Allah ya ce wa ashadu an la ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wassalam sai mutane suka ce kafara kafara ya kafirta ya kafirta sai ya zara takobi wana zala faharaban nasu kullum mutane duk aka gudu daga masallacin juma'a fajalasa inda al-minbari ila azan al-asr ya dagin din minbari ya zauna har aka kira sallar al-asr wa ma tajarra'a ahadun an yadkhula al-jami'a ba wanda ya iya shigowa masallaci thumma ja'a ba'du ahli al-bilad al-mujawira sai ga wani ya zo daga wata wata wani gari da yake bakotaka da wannan gari fa akhbara ahlu kulli baladin annahu khataba indahum kowa da ya zo daga garinsu sai yake cewa ai wannan ku shi ya mana hudu ba wannan ku shi ya mana hudu ba ashe ba a nan kawai ya yi hudubar ba duk garuruwa daban-daban ya ja ya hudu ba a lokaci daya ya ce kuma shi ya mana hudu ba shi ya mana sallah fa'adadna da hu zalika liyo mu na khutba da muka lissafa sai muka ga a ranar hudu ba talatin ya yi wa nahnu narahu jalisan inda na fi baladina mu kuma gashi muna ganin shi zaune a garinmu ya ya ya ya ya yi kafirci kuma ya zara takobi ya hana sallar juma'a to irin waɗannan suna da yawa wannan mun kawo misali ne don a gane bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan waɗannan waliyan ne idan ka taba sai a ce baka son waliyai waɗannan muke magana a kansu waɗannan su ne waliyan da muke magana a kansu kuma idan mun yi magana a ce ba kwa son waliyai to kuma kuma duk da haka sai a zaki waliyan gaskiya din a zaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi mai wannan waliyan bai motsa bai motsa jiki amma aka taba wannan sai ya tada hankalinsa ana zagin waliyai amma ga waliyan gaskiya na gaskiya ana zagin su ba abin da ya dame shi ko a jikinsa Allah ya sauke wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in